إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا لتنين 30 ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1417 wanda ya daidai da 11 ga watan Nuwamba 1996 za mu ainihin ci gaba da bayani akan wannan matsala ta shafa akan hufi saboda muhimmancin wannan matsala ashe abin da ake so ka fahimta kai musulmi ashe in aka saka littafin aƙida ana karantarwa komai ma za a karantar da kai kenan tun da gashi nan matsala ce ta aƙida amma kaga ane ana shiga cikin matsaloli na furu'a ane ana shiga cikin matsaloli na mu'amalat ane ana shiga hatta cikin suluki ana shiga zaka zo ka ji irin tarbiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar game da ainihin zikirori da yi mishi salati da duk wasu addu'o'i tun da ana karatun littafin aqida insha Allah ta'ala duk sai ka ji waɗannan abubuwa to shine a inda muka tsaya dama shine da muka kawo wannan aya muka fara shiga cikin wannan hadisi don haka a yanzu za mu ɗauko shi insha Allah al-imam tirmidhi yace babun fil mashi alal khuffaini babin da ke bayani akan shafa akan huffi guda biyu ma'ana sunan tirmidhi za mu bar wa imam tirmidhi wannan fage don ya juyo mana abubuwan da Allah ya sa ya zuba a cikin wannan littafi nashi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi cikin mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar lamba hadisi na casa'in da uku ya ce haddafana hannadun haddafana waki'un an al'amashi an ibrahima an hammam ibn al-harifi qala to kaga malaman hadisi su malaman hadisi suna da ka'ida ita ce al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi din nan addini ne kuma ba dan da isnadi ba da wanda ya so ya faɗi abin da ya so ma'ana ba dan da in kai magana za a ce waye gaya maka shi wanda ya gaya maka waye gaya mishi ba dan da ana bin wannan ka'ida ba da sai mutum ya zo ya miƙe kawai sai ya muku ƙarya to amma wannan ka'ida da aka saka a cikin addinin musulunci ita ce ta sa babu yadda za a yi ka tashi ka yi ƙarya a gaban malamin hadisi sai Allah ya kunyatar da kai ainihin a gaban shi to malamai na da in suka tashi suna da magana da suka samo ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kawo maka isnadinta ta inganta wannan magana ko bata inganta ba sai su kawo maka ita sai su aje tunda sun san sun kawo isnadi a ƙarƙashin haka aka rubuta sunan abi dauda da sunan tirmidhi da sunan nasa'i da ibnu maja da muwatta ta imam malik da musnad da duk waɗannan littattafai in banda bukhari da muslim duk waɗannan littafai malaman sun rubuta su ne akan cewa kai da zaka karanta kana karanta ka san isnadin ya inganta yanzu duk malamin hadisi yana jin wannan isnadin kawai shikenan ya san komai ya gyaru amma in ga kanan ne ga kanan shikenan baka san ya akai ya akai ba baka sani ba to shi yasa su a zamanin sun so kawo hadisi ba sai sun ce ya inganta ko bai inganta ba to sai tirmidhi ne da ya zo daga baya zai kawo maka isnadin ya kawo hadisin kuma ya gaya maka hukuncin inganci ko rashin ingancin hadisin to shine malamin da ya fara yin haka to amma a da in suka kawo maka hadisin sai su kawo maka da isnadi kana karanta ka sani shikenan shi yasa karka rudu dan kaga akwai hadisi mawdu'i ko ba'isi a cikin Tirmidhi ko Abu Dawuda karka rudu dan kaga hadisi la asla lahu a cikin Muwaffaq ta Imam Malik Imam Malik bai sharɗanta cewa sahihai zai tara ba ya tattara hadisai ne kawai haka Tirmidhi Jami'u Tirmidhi tattarawa yayin shi ma to shi yasa sai su kawo maka isnadi wai kai tunda malami ne da ka karanta ka san ya inganta ko bai inganta ba to wannan isnadi kamar yadda zaka zo ka ji daga bakin ne shi shi Imam Tirmidhi shi da kanshi ya inganta shi hadisi ne sahihi to yaya aka yi qala sai shi Hammam dan Haris yace tabi'i ne bala Jarir ibn Abdullah Jarir dan Abdullah ya shiga ban daki yayi fitsari summa tawabba'a da ya fito daga ban daki kuma sai zo yayi alwala wa masaha ala kuffaihi yana sanye da huffi shi huffi takalmi ne wanda ake yin shi da fata yadda kaga surar takalmin ruwa haka yake bambancin su kawai shine shi ba da roba ake yin shi ba da fata ake yin shi sannan shi ba yi da ainihin diddige ko kuma ba yi da sol ba shi da ƙasa gaba ɗaya ba a mishi shimfiɗa a ƙasan shi haka yake yadda ka san ainihin surar safa haka aka yi shi za ka zo ka sa ka ɗaure shi da azargaginka to wannan sahabi yana saye da shi da ya fito ai kun ga ƙariya daga ina yake daga ban ɗaki gidan ina kenan gidan ƙasanta amma da ya fito sai ya shafa a kan shi qala to faqila lahu sai aka ce da shi wannan sahabi ataf'alu haza yaya kake aikata haka kai wannan sahabi ka shiga ban daki kai fitsari kuma ka dawo kai shafa akan huffi qala sai ya ce wa ma yamna'uni me zai hana ni in yi shafa akan huffi wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu bayan tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikata haka kaga qad harafin qad yana zuwa da ma'ana biyu a cikin lokal arabiya akwai qad al-ismiya akwai qad al-harfiya qad al-ismiya ya kasu kashi biyu qad al-harfiya ya kasu kashi hudu to qad al-harfiya ita ce wannan ta zo ita za mu magana akan ta sauran tafi wurin malaman nahawu qad al-harfiya ta zo a wannan wuri ta taso fi'ili mubari'i to idan kad alharfiya ta zo ta taso fi'ili mubari'i a gaba fi'ili mabi a gabanta in aka dubi fi'ili mabi din nan ba hal bane to tufidu tahqiq tana tabbatar da tabbas hakika kenan in ka zo sai ka fassara shi da tabbas amma in tana nuni ne ga hal wannan fi'ili mabi yana nuni ne ga hal to wannan shi kuma kad alharfiya ce amma lit taqrib ay li taqrib al ba'id kamar kad qamati salatu kad qamati salah kad ta nan ba ta hakika ba ce ba zuwa za ka yi kace kad kamata sala kada ka fassara shi hakika a an kai haka kai kuskure kad din anan ta takarib ce ana kusanto maka da cewa ga fa sallah za ta tashi ga sallah yanzu nan za a tayar da ita abin da ake isharar ke kenan shi yasa ba ko ina ne kad in ta zo za ka ce hakika ba an fahimci wannan ko Allah ji kan suyuti ya ce annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub kin dai kana son ka koyi ilimi sai ka koyi larabci sai ka koyi nahawu nahawu da larabci larabci da fannonin shi balaga da sarf da adab da duk waɗannan ka'idoji abin da ya shafi urud da ilmin bayan da ma'ani duk sai ka san su karkashin balaga da sauransu dan me dan ka kubuta daga lahani a cikin ainihin magana ka ko wajen fasahar ka cikin ainihin magana larabci ko kuma fassara shi yasa in baka san waɗannan abubuwan ba har abada fassarar ka sunanta digirgiri kai kanka baka da tabbata tsakaninta an fahimci wannan da kyau ko to shine suyuti ya ce da nahau da larabci dole ne in dai kana neman ilimi ka koya ya ce amma ka tafi malamai su koya maka kakka je kawai ka buɗe littafi ka ce za ka koya da ka za ka faɗa hallaka to anan jariru dan abdullahi ya ce wa ma yamna'uni wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu me zai hana ni in shafa akan hufi bayan na ga manzon Allah yana aikatawa yana aikata me yana shafa akan hufi to ka ji su sahabbai duk garin nan in za ku ce ba ku san kaza in dai ya ga annabi yana yi ba abin da ya hada shi da ku mun fahimta yace ba abin da zai hana shi tunda ya ga annabi yana yi qala ibrahimu ibrahim wanda yake ainihin shine mai riwayar wannan hadisi yace wa kana yu'jibuhum hadisu jaririn wannan hadisi na jarir yana burge su yana kayatar da su yana ba su sha'awa li'anna islamahu kana ba'da nuzulil ma'ida saboda shi jariru ya musulunta ne bayan suratul ma'ida ta sauka kaga raddi kenan ga masu cewa ai ma in annabi yana shafa akan hufi to ai da ne da suratul ma'ida ta sauka ta ce a wanke kafa ta shafa wannan abun sai ka ce to ai wannan sahabi ya musulunta bayan suratul ma'ida ta sauka kuma ya ce ya ga annabi yana shafa akan hufi ma'ana bayan suratul ma'ida ta sauka ta ce a wanke kafa amma an ga annabi yana shafa akan hufi shi yasa hadisin yake ba su sha'awa ashe yana nuna maka waccan kira'a da take cewa wa arjulikum to ba tana cewa a ainihin a shafi kafa bane kenan ba kuma tana hani ne game da ainihin shafa akan hufi ba hadha qawlu ibrahim ya'ni kana yu'jibuhum imam tirmidhi yace wannan magana cewa kana yu'jibuhum wannan abu na ba su sha'awa shi ainihin ibrahim ne ya faɗi wannan magana an fahimci wannan ko wannan hadisi imam al-bukhari da muslim da abu dauda da shi kanshi tirmidhi kamar yadda kaji da ibnu maja har da imamu ahmad da imamu nasa'i dukkan su baki daya sun ainihin fitar da wannan ainihin hadisi a kuma shi wannan jariru dan abdullahi ya musulunta ne hijira annabi tana da shekara goma wasu kuma suka ce shekara goma babu kaɗan ma'ana shekarar da yake daga ita mabi da ita kuma annabi ya rasu ma'ana annabi har yana dab da rasuwa yana shafa akan hufi kenan to ashe wannan ya nuna shafa akan hufi din ayar da ta zo cikin suratul ma'ida bata hana haka ba qala al-imam at-tirmidhi yace wa fil babi a cikin wannan babi ma'ana akan wannan matsala da ake magana shin shafa akan hufi addinin musulunci ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba kaji mun kawo maka daga qur'ani ko kaji daga hadisi ko sai ce to kuma an umara an samo hadisi ma daga umar banda jariru dan abdullahi wa aliyin da ali وهزيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي بن كأ وأبي, أبي آه وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن آه وابن عبادة ويقال ibnu imara wa ubayyu ibnu imara kaji sahabbai guda goma nan aka lissafo maka cewa dukkansu sun ruwaito annabi yana shafa akan hufi waɗannan guda goma in ka hada da jariru guda ashirin afwan guda ashirin in ka hada duk da jariru nawa kenan ashirin da ɗaya to ga kuma wasu sahabban za a zo a yi ta kawo maka kuma a nan gaba an fahimci wannan shi yasa matsala akan hufi hadisan da suka zo akan haka mutawatirai ne birjik ne don haka ƙaryata shafa akan hufi kafirci ne waɗannan na daga cikin abubuwan da ake ƙarfafa wajen tabbatar da cewa 'yan shi'a ɗin nan kafirai ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qala abu isa abu isa shi al-imam tirmidhi yace wa hadithu jaririn hadithun hasanun sahihun wannan hadisi na jarir hadisi ne mai kyau mai kuma inganci wayarwa an shahar bin haushabin imam tirmidhi da yake babban malamin hadisi ne sai yace kuma ana ruwaitowa daga shahar dan haushab sai ce ana ruwaitowa abin da yasa yake ana ruwaitowa saboda malaman hadisi sun tabbatar da cewa shaharu dan haushab din ba'ifi ne al-imam an-nasa'i yace laysa bil qawi ibnu adiyin al-jurjani yace laysa bil qawi al-imam az-zahabi shi ma ya raunana shi to kasancewar shi shaharu dan haushab mun gama da wancan hadisi na farko imam tirmidhi zai kawo wani ne wanda zai ƙara ƙarfafa wancan da shi to amma kasancewa wanda ya ruwaito shi akwai rauni tare da shi da yake tirmidhi babban malamin hadisi ne su da kinaya suke ingantawa ko raunana hadisi sai ya ce wayarwa ana ruwaitowa to duk malamin hadisi in ya ji wannan kuma ya san wanda ke faɗan wannan malamin hadisi ne to ya san cewa hadisin ba'ifi ne to kar kai kuma ne saurare kar ka rudu mun gama da wancan hadisi na farko hadisin jarir ba da shi ake ba yanzu kaji ai shi an inganta shi wannan hadisi ne na 94 wancan ko na 93 to al-imam at-tirmidhi yace wayarwa an shahar bin haushab an ruwaito ko ana ruwaitowa daga shaharu dan haushab qala shaharu dan haushab yace abin da yasa malaman hadisi in aka ruwaito hadisi sahihi ingantacce to sukan ɗauko hadisin da yake raunin shi kuma bai yi tsanani ba su ƙara ƙarfafa wancan sahihi da shi shine abin da al-Imam Tirmidhi yake so ya mana anan shaharu dan haushab yace ra'aitu jarir ibn abdullahi naga jariru dan abdullahi tawabba'a yayi alwala wa masaha ala khuffaihi ya shafa akan hufin shi فقلت له في ذلك سيني مش مغانا غمد حكا يا يا كي شافا أكن خفي فقال سيتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توبأ ومسح على خفيه ناغا النبي صلى الله عليه وسلم يا يا الولا كما يا شافا أكن خفينشي فقلت له سينتي دشي أقبل المائدة أم بعد المائدة kafin a saukar da suratul ma'ida ne kaga annabi yayi ko kuwa bayan saukar suratul ma'ida wadda ta ce a wanke kafa faƙala sai jariru ya ce ma aslamtu illa ba'adal ma'ida ani ba musulunta ba sai bayan da aka saukar da suratul ma'ida akan haka bayan suratul ma'ida ta sauka ta ce a wanke kafa kenan amma naga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan hufi saboda ya sa hufi Tirmidhi ya ce haddasana bi zalika Qutaybatu Qutaybatu ya bamu wannan hadisi shi kuma ya ce haddasana Khalid ibn Ziyad Khalid dan Ziyad shine ainihin wato ya bamu hadisi at-Tirmidhi Khalid dan Ziyad at-Tirmidhi an muqatil ibn hayyan daga muqatil dan hayyan an shahar ibn haushab daga shahar dan haushab an jaririn shi kuma shaharu daga ainihin jaririn to wannan kenan qala al-imam at-tirmidhi yace warawa baqiyatu an ibrahim ibn adham an muqatil ibn hayyan an shahar ibn haushab an jaririn har wayo an samu wata hanya ga wannan sai tirmidhi yace wa hadha hadithun mufassarun wa hadha hadithun mufassarun wannan hadisi kaga an fassara shi fassararren hadisi ne a wata nuska ta tirmidhi wa hadha hadithun mufassirun wannan hadisi na shaharu kaga yana fassara wancan kenan mun fahimta ma'ana yana ƙara bayani akan wancan kenan mufassar fassararre siga ta maf'uliyya mufassir siga ta fa'iliyya wanda yake fassarawa li'anna ba'dha man ankara al-masah 'ala al-khuffaini tirmidhi yace saboda wasu da suka yi musun shafa akan hufi تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة sun yi ta'awili da cewa ai shafar da annabi yake akan hufi kafin a saukar da suratul ma'ida ne وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة سي جرير يتي أي شيء يا النبي يا شافا أكن في إني bayan an saukar da suratul ma'ida a ƙarƙashin haka suratul ma'ida bata shafe wannan ainihin matsalar ba kenan bata shafe shafa akan hufi ba mun fahimci wannan amma waɗannan hadisai su suka ƙara bayani suka fito da ma'anar ainihin wato suratul ma'ida tafsirin ai alqur'ani bis sunna kenan to shine shi a sheikh ahmad shakir sai yace wal mas'u alal khuffaini thabitun bit tawatir sahih shafa akan hufi din nan abu ne wanda yake ya inganta da tawaturanci wanda yake mai inganci ma'ana hadisai sun zo ta hanyoyi birjik fiye da hanyoyi ainihin hamsin kamar yadda zaka zo ka ji anin nabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama قال الزيلئي في نصب الراية الإمام الحافظ الزيلئي أتكل في نصب الراية مجلد نهو إشافي نتمانين دهو يتشي قال, قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار Allah ya ji kan Ibn Abdul Barri da gafara wani babban malami ne ba maliki ya yi sharhin muwaffa ta al-Imam Malik ya ya fitar da isnadanta at-tamhidu lima fil muwaffa min al-ma'ani wal asani sa'annan yazo ya sake wa muwaffa sharhi da maganganun malaman fiqhun malikiya da na wajen malikiya da duk abin da ya shafi muwaffa yazo ya sake ainihin sharhi ya sa mishi al-istizkar to shine ainihin wannan malami mai nasbur raya shi kuma yace qala abu umar baban Umar ibnu Abdulbarri ya faɗi a cikin al-istizkar kaga an faɗi alkunya shi kenan da nasba shi amma ba a faɗi sunan shi ba an ce baban Umar ɗan Abdulbarri to shi sunan shi Yusuf ibnu Abdul ibnu Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdulbarri Yusuf ɗan Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulbarri ashe abdul barri din ba shine sunan mahaifin shi ba amma sunan baban kakan shi ne to amma sai shahara ana ce mishi ibnu abdul barri yace rawa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama almasah ala al-khuffaini nahwu 40 sahabiyan wajen sahabbai 40 suka ruwaito shafa akan hufi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fil imam a cikin littafin da ke da suna al-imam na ibnu daqiq al-eid قال ابن المنذر أبو بكر ابن المنذر يتي روينا عن الحسن أنه قال من رويته دقى الحسن البصري الحسن البصري يتي حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متن سبعين تكن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سنبان حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين cewa annabi ya shafa akan hufi mutum saba'in alhassan albasari ya ruwaito daga wurinsu cewa annabi yana yin shafa akan hufi ثم أخرج بعض طرقه sa'annan sai ainihin shi ibnu abdulbarri ya yi takhariji ya fitar da wasu ainihin hanyoyin hadisin an aksar min hamsina sahabiyan bi asanidiha daga fiye da sahabbai ainihin hamsin da isnadan su diye takharijin su wa zakara siyuti fi tadrib siyuti ya faɗi a cikin littafin shi tadribur rawi sharhi ne na taqribun nawawi al-imam an-nawawi ne ya littafi at-taqrib a cikin ilimin musalal hadith siyuti ya zo ya sharhin wannan littafi تقريب تدريب الراوي أنا بقى أتكلم مجلدي أيا جزء بيو تو أتكلم أن اللتافي سيوئي أنه خرجه في كتابه في الأحاديث المتواترة من رواية سبعين صحابيا سيوئي أنا دوان اللتافي وان دي تترى مسألولين دا أكسا محديثي متواتري أكنسو يا وان اللتافي قمد تشيتو akwai hadisai mutawatirai game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama game da shafa akan hufi to ya ce a cikin wannan littafi ya faɗi cewa wannan ainihin wato hadisi na shafa akan hufi ya fitar da shi min riwayati sab'ina sahabiyan daga riwaya sahabi saba'in imam suyuti sai ahmad shakir ya ce wanzur bahsal mutawatir fi sharhina ala alfiyati suyuti fil musala yace ka duba ainihin bayani akan hadisi mutawatiri a cikin ainihin wato sharhin da muka yi wa alfiya ta ilimin mustalil hadith na al-imam suyuti to shine ga wannan littafi shine na da shi alfiya ce baiti dubu ɗaya ne akan ilimin mustalil hadith al-imam suyuti yayi ahmad shakir ya zo ainihin yayi sharhi akan wannan littafi to shine sai ya ce ka duba daga shafi na arba'in da shida zuwa shafi na arba'in da tara to gashi abin da suyuti yake cewa laha hadithun raf'i lil yadaini wal haudi wal masihi alal khuffaini iya wannan fakara ita ce muke da bukata shi yasa muka dauko ta sai ka je ka nemi wannan littafi ka je a koya maka karatun shi yace akwai hadisai waɗanda suka zo dangane da daga hannu su ma mutawatirai ne yace haka hadi a daga hannu a cikin sallah hadisai ne mutawatirai sun zo ta hanyoyi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in baka daga hannunka a sallah da to ka tuba kai kuskure yanzu ka rinka yi mun fahimci wannan ko ya zo daga annabi ya inganta sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce duk daga hannun da kai ma'ana ka miƙa wuyanka ga Allah kenan kai wa Allah saranda kenan gaba ɗaya ka sallama dan haka za a rubuta maka lada goma akan kowane daga hannu amma sai yan bid'a su haramta maka su ce ai ba mazhabin ka bane shikenan sai ka mutu kai asarar wannan falala yace wal haudi haka game da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo mutawatirai sai yace wal masih alal yadaini haka kuma ainihin game da shafa akan hufi wannan ma ainihin wato hadisai mutawatirai sun zo akan haka to in ka sami wannan littafi duk zaka karanta al imamu ahmad shakir ya fayyace matsalar daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya wannan littafi wanda ainihin al imamu suyuti yayi shi in ka je ka same shi shi kuma ya tattaro matsala game da duk abin da ya shafi ainihin wato hadisi mutawatiri game da kowace matsala duk waɗannan matsalolin ya tattace su mun fahimci wannan da kyau ko to a takaitan takaitawa abin da Sheikh Ahmad Shakir ya faɗi kenan yanzu mataki na farko da muka biyo maka kaji Qur'ani da hadisi sun tabbatar da cewa shafa akan hufi gaskiya ne ko to yaya ake shafa akan hufin daga yaushe zuwa yaushe wani irin hufi ake shafa akan shi menene abubuwan da suna ɗaukan hukuncin shafa akan hufi to su ne yanzu kuma za mu biyo ɗaya bayan ɗaya za mu shigar maka a wannan ainihin matsalar dama abin da ake so da addinin musulunci shine duk inda aka samu wata gaba to a tsaya amfani da wannan gaba da wannan dama a karantar da mutane addinin musulunci sai ce babun babul masihi alal khuffaini lil musafiri wal muqimi babin da ke magana akan shafa akan hufi guda biyu ga matafiyi da mai zaman gida matafiyi zai yi shafa akan huffi mun ji dama al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari ya faɗi mazaunin gida ma zai yi shafa akan huffi ma'ana matarka da ke cikin gida din nan in tana saye da huffinta ko tana saye da safarta za ta iya yin shafa a kai shine abin da ake nuna maka sauki ne Allah ya kawo kuma cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana so idan ya muku sauki to ku ɗauki wannan sauƙi kamar yadda yake jin zafin in ya kafa muku dokar kada ku yi in kuka yi yana jin zafi to hakan ya ce ku yi kaza ya muku sauƙi ka ƙi jin sauƙin ka bi tsanani to Allah yana fushi da kai kamar yadda yake fushi da kai in ka aikata saban shi to a ƙarƙashin haka ibn al-munzir yake cewa in ka sanya huffin ka kai shafa akan shi ya fi falala fiye da ka cire huffin naka ka ce za ka wanke kafarka ya ce don me saboda ya tabbata annabin yana saye da huffin shi shafa yake akan shi baya cirewa kamar yadda yake kuma ya ce yin haka ɗin tabbatar da cewa kai baka cikin 'yan bidi'a daga cikin 'yan shi'a da kuma kawarja waɗanda ke kyama shafa akan hufi ɗin to shi yasa kana saye da safarka in dai ka kiyaye sharuɗan da za a zo a faɗi nan in ka zo alwala kawai shikenan sai ka dangalo ruwa sai kai shafa akai shikenan ya halatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka hakura yanzu zaka ji an kawo maka da isnadai ɗaya bayan ɗaya ana ana gaya maka littattafai ɗin ka je ka duba an fahimci wannan da kyau ko to shine al-imamu tirmidhi yace haddathana qutaybatu haddathana abu awana an sa'id ibn masruq an ibrahim at-taymi an amr ibn maymun an abi abdullah al-jadali an khuzaimah ibn thabit an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu su'ila anil masih ala al-khuffayn sahabin annabi sallallahu alayhi wa sallama mai suna khuzaimatu dan thabit yace an yi wa annabi tambaya game da shafa akan hufi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lilmusafiri salasatun matafiyi zai kwana uku yana shafa akan hufin shi ma'ana idan ka sanya hufinka to akwai ƙa'ida kafin ka sa shine sai ka yi alwala in ka kawo hufinka ko safa ka sa to duk sanda alwalarka ta karye in ka tashi za ka yi alwala to a cikin sunna shine karka cire wannan safa karka cire wannan hufi sai ka dangwalo ruwa in ka zo daidai kafa ka sai ka yi shafa za mu zo mu siffanta yadda za a yi shafan amma yanzu ana son a nuna maka matafi kwana nawa zai yi yana bin wannan saukin shi ne aka ce kwana uku walil muqimi yawmun mazaunin gida kuma wuni guda to daga yaushe ne wannan hukunci zai fara wasu malamai suka ce daga sanda ka yi alwala ka ainihin sanya huffin to daga wannan lokacin za ka fara kamar a ce kayan alwalar sallar magariba in kana zaune a gida kenan to daga wannan lokaci kana kwance da huffinka in ka tashi da shi ko safarka za ka yi sallar asuba matukar ba janaba ta kama ka ba sai ka ainihin yi alwalarka in ka zo daidai hufinka ko safarka sai ka dangwalo ruwa sai ka shafe shi haka za ka yi wannan wuni kana yi haka ainihin sallar azhar la'asar in magariba ta zo in ba alwalarka ta karye ba to ba za ka ainihin wato sake cewa sai ka cire ka sake wanke kafarka ba za ka iya yi da shi to wannan lokaci da aka ɗiba maka yana ƙurewa ne daga lokacin da ka fara shafar a kai sanda ka yi alwala ta fari ka sa hufin haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a'a bayan ka sa ɗin a lokacin da alwalarka ta karye ka yi alwala ka sa to daga lokacin ne za ka ainihin fara lissafi a ƙarƙashin haka in ka yi alwala ka sanya hufinka bayan sallar magariba wannan alwala taka bata karye ba sai da daddare daga zo za ka yi sallolin dare kamar ƙarfe goma misali to daga karfe goma nan ne zaka fara lissafi to wannan magana ta karshe ita ce maganar da take daidai bayan an gama tabbatar da dukkan sauran maganganu na malamai an gano cewa babu dalili a kansu a ƙarƙashin haka in ka sanya hufinka bayan ka yi alwala to lokacin da alwalarka ta karye ka sabunta alwala din nan to daga nan ne zaka fara lissafi har sai wannan lokaci ya kewayo gobe iwar haka in kai mazaunin gida ne shine 24 hours ke awa 24 wuni daya da ainihin kwana ɗaya mun fahimta tare da cewa zaka ga wannan riwaya ta ce wuni guda kawai amma akwai riwaya da ta fayyace ta ce wuni guda da kwana guda idan matafiyi ne kuma kai sai ka yi wuni uku da kwanaki uku ma'ana awa ashirin da hudu so uku kenan za ka yi wajen awanni saba'in da wani abu sai dai in janaba ce ta kama ka to in janaba ta kama ka duk wannan tsari ya wargaje sai ka yi wankan janaba ka sake ainihin sa hufin ka sannan hukunci zai fara kuma daga sanda alwalaka ta karye ka ainihin sanya wannan hufi Tirmidhi ya ce wa zukira an Yahya ibn Ma'in annahu sahaha haditha Khuzaimah ibn Thabit fil Masih aka ce Yahya dan Ma'in ya inganta wannan hadisi na ainihin Khuzaimatu dan Thabit shi wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wa Abu Abdullah al-Jadali Abu Abdullah al-Jadali din nan Tirmidhi ya ce ismuhu Abd ibn Abd sunan shi Abd dan Abd ويقال عبد الرحمن بن عبد كما أكن شيء عبد الرحمن أن عبد قال أبو إيسى أبو إيسى يتي هذا حديث حسن صحيح وأن حديث نمي كو مي إنغنشي وفي الباب عن علي an samo irin wannan hadisi daga sayyidina ali sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda shi ma ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazaunin gida wuni ɗaya kwana ɗaya matafi kuma wuni ɗaya kwana uku wa abi bakrata da abi bakrata sahabin annabi ba abubakar ba wa abi huraira da abi huraira wa safwan bin asal da safwan dan asal wa auf bin malik da auf dan malik wa ibn umar da abdullahi dan umar wa jaririn da jarir duk waɗannan baki ɗaya in ka lissafa aliyu abubakar abubakarata abu huraira uku kenan ga safwan ga auf biyar ga ibn umar ga jarir in ka lissafa sahabbai bakwai su kuma sun ruwaito annabi ya ƙayyada cewa sai ainihin wato an kwana uku da wuni uku ga matafi ga mazaunin gida kuma wuni ɗaya da kwana ɗaya to kaji wannan hadisi kenan sahihin hadisi ne wanda ke nuna maka gaya ta lokaci din na shafa din sai tirmidhi ya kawo hadisi na gaba shine na 96 yace haddathana hannadun haddathana abul ahwafi an asim ibn abin najudi an zirr ibn hubaishin an safwan ibn asalin qala safwan dan asal Allah ya kara mishi yarda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة النبي أكسن شينا أمر نمو إذا من كسن شي متفيا kada mu cire hufinmu gwargwadon kwanaki uku wuni uku da kwana uku sai dai in janaba ce ta same mu walakin min ga'itin wa baulin wa naumin amma saboda kashi da fitsari da bacci ba sai mun cire ainihin huffinmu ba ma'ana ko da ka shiga bayi kayi kashi ko fitsari in ka fito kawai sai ka ci gaba da alwala kai shafa akan huffinka kamar yadda muka ji daga jarir din can ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu qala abu isa abu isa at-tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan ma hadisi ne mai kyau kuma mai inganci wa qad rawal hakam ibn utayba wa ammadu عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت ولا يصح يتي أن ما أنسى متهنيا wadda bata inganta ba ita ce nan ya kawo ta yace maka bata inganta ba don su malaman hadisi suna da wata ka'ida in suka ce kaza sai su kawo maka hadisi sahihi daga annabi to me yawa an samu wata rubabbiyar hanya kar kai ka je ka kwaso wannan rubabbiyar hanya ka ce ai gashi ma hadisin naku da'ifi ne su sai su nuna maka ai mu mun santa gashi ma mun bayyana maka bata inganta ba ba ita ce hujjar mu ba amma waccan ta fari ita ce hujjar mu to shine tirmidhi ya haka anan قال علي بن المديني علي بن المديني يتي قال يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري يتي قال شعبة شعبة يتي لم يسمع إبراهيم النقعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسيح هيا سنة قال تبتت دا وانا هنيا دا أكا كاو إنن تقرشي ودا أكتي وقد روى الحكم أكتي للي وانا هنيا بتتبت ببا إتتي هجم با أما هجم إتتي وانشان أينهم ودا تقباتا وقال زائدة عن منصور كنا في هجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي زائدة يتي يا سامو دغ مالمين شي منصور منصور كما يتي من كسانتي منا زوني أتاكين مالمين مو إبراهيم التيمي tare da mu din kuma akwai wani malami mai suna Ibrahim an-Nakhai fahaddathana fahaddathana Ibrahim at-Taymi an Amr bin Maimun sai malamin mu Ibrahim Taimi ya ba mu hadisin da yace ya karbo daga malamin shi Amr dan Maimun an Abi Abdullah al-Jadali shi kuma ya karbo daga Abi Abdullah al-Jadali an Khuzaimah ibn Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masih ala al-khuffain cewa shi ma ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi ya shafa akan ainihin khuffi to sa'an nan sai ya ce kala Muhammad ibn Isma'il Tirmidhi ya ce malami na mai suna Muhammad dan Isma'il Bukhari kenan ya ce أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن أصال المرادي hadisin da ya fi kowanne kyau a kan wannan matsala ta cewa kwana ɗaya da wuni ɗaya ga mazaunin gida kwana uku da wuni uku ga matafiyi shine ainihin hadisin a safwanu dan asal almuradi shine hadisin da ya fi inganci ko da yake an samu wasu ma waɗanda suke da inganci qala abu isa to tirmizi yana da wata al'ada wadda ya saba wa sauran malamai na hadisi waɗanda suka gabace shi shi idan ya kawo maka hadisi so da dama kuma sai ya zo ya fitan maka da mazhabobi na malamai wane ya ce kaza wane ya ɗauki wannan hadisi wane bai ɗauke shi ba ƙarshe sai tabbata maka da cewa amma mu muna nan muna goyon bayan malaman da suka ɗauki wannan hadisi tun da ya inganta shine tirmidhi ya ce wa huwa qawlu aktharil ulama'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wat tabi'ina wa man ba'dahum min al fuqaha'i wannan magana ita ce magana mafi yawa daga cikin malamai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da tabi'ai da malaman fiqh waɗanda suka zo bayan su magana game da me akan cewa matafiyi kwana uku da wuni uku mazaunin gida kwana ɗaya da wuni ɗaya misli sufyan sauri as-sauri kamar sufyan sauri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa qalu waɗannan malamai suka ce yamsahu al-muqimu yawman wa laylatan wanda ke zaune a gida yana saye da huffin shi zai yi wuni guda da kwana guda yana sanya huffin shi والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن متى تيكما كوانا أكو وني أكو دا كوانا أكو شيكما زي كما دي دا مكفأي قال أبو إيسى سي أبو إيسى الترمذي كينا شيني أبو إيسى الكنية شكينا سيتي وقد روي عن بعض أهل العلم كود إك الرويت دقا وسو مالمي أنهم لم يوقتوا في المسيح على الخفين su suka ce dai ka sanya huffi to ba lokaci kawai kai ta shafa akan shi sai dai janaba ce ta same ka ko nan da kwana nawa ne وهو قول مالك مالك بن انس wannan na daga cikin maganganun da al-Imam Malik dan Anas yayi Imam Malik shugaban mazhabin Malikiyya to wannan magana da Imam Malik yayi ta madogararta shine wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi cewa ai wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama in yi shafa akan hufi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har ƙarshe annabi ya ce mishi yadda ka zo to shi kanshi Abu Dawud da kanshi ya ce wannan hadisi ba hadisi ne mai kyau ba ba hadisi ne mai ƙarfi ba to don haka kala abu isa sai tirmidhi ya ce wattauqitu asaku amma dai iyakance lokaci din shine yafi inganci wa qad ruwiya hadha alhadith an safwan ibn asfal aidan min ghairi hadisi asim yace har wayo wannan hadisi an ruwaito shi daga cikin hadisan safwan dan asal har har wayo shi ma Allah ya kara mishi yarda ma'ana wasu malamai sun ce ba iyaka shi yasa ba ga littafan fiqhun malikiyar mu haka su ma suka nuna ba iyaka wajen shafa akan hujji to saboda mas'alar daga imam malik suka samo ta to kuma ka ji madogarar imam malik akan wannan shine wannan hadisi za'ifi to sai ka ɗauko littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam na ibnu taymiya sai kaga ibnu taymiya ya ce in kaga manyan malamai sun kafa hujja da hadisi irin haka kai Allah ya faɗakar da kai daga baya cewa hadisin za'ifi ne to me yiwa su Allah bai faɗakar da su cewa hadisin za'ifi bane shi yasa sai suka kafa hujja da shi dan haka su suna da uzuri amma kai tun da ka gano cewa hadisin bai inganta ba bai halatta ka kafa hujja ba to Allah ya fahimtar da manya-manyan malamai sun fahimtar da duniya cewa wannan hadisi bai inganta ba don haka wanne ne inganta shine wanda ya ce kwana ɗaya da wuni ɗaya ga mazaunin gida wuni uku da kwana uku ga matafiyi amma cewa yadda ka so gwargwadon kwanakin da ka so kai shafa wannan magana bata inganta ba don haka bai halatta a ɗauke ta ba wanda ya yi ta sai a ce ya yi kuskure Allah ya ji kanshi amma ba za a ɗauki maganar shi ba an fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to bayan kaji game da gwargwadon kwanaki da lokaci to yaya ake shafa akan hufi din to yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ana shafar sama ne shafar sama din nan ko da dangwalon ruwa kai ka shafi saman hufinka ya isar maka to amma an samu wasu daga cikin malaman fiqh sun ce za a shafi sama da ƙasa wasu suka ce in ka zo sai ka sa tafin hannunka na hagu a ƙasan kafarka daga daidai wajen yatsin tafin hannunka na dama daga saman kafarka can wajen saman ainihin a digadiganka daga gaba sai ka ainihin kana shafo wannan yana yo baya kana kuma shafar wannan na sama yana yin gaba wasu malamai haka suka ce za a wasu kuma suka ce za a ainihin shafa ne gaba ɗaya ya tsinka ɗin gaba ɗaya sai ka rufa su hannun hagu yana ƙasa hannun dama yana sama sai ka shafo haka ka taho gaba ɗaya mun fahimci wannan haka wasu malamai suka ce to wannan magana da suka faɗi hujjarsu shine wani hadisi da aka samo cewa ana iya yin shafa ɗin sama da ƙasan hufi wasu malamai kuma suka ce shafa akan hufi ana shafar sama ne kadai kuma ba a siffanta yadda shafar yake ba ko kuma so nawa don haka in ka dangwalo ruwa ka shafi saman hufin ka so ɗaya ma ya isar maka wannan magana ita kuma ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka zo aka ga waɗannan maganganu guda biyu suna da karo wannan ta ce sama da ƙasa za a shafa wannan kuma ta ce sama kawai annabi yake shafa to wacce magana za a ɗauka to malaman hadisi sai suka yi aikin nasu dama suka ce in aga hadisai biyu na karo sai a gwada su to sai aka bincika waɗannan hadisai sai aka samu hadisin da ke magana akan a shafi sama da ƙasa bai inganta ba hadisin da ya inganta shine hadisin da ke cewa a shafi sama kawai to dan haka shine sunna dan haka in ka karanta subulus salam sai ka ga mai subulus salam ya tabbatar da cewa sama din ake shafa kawai ba a shafa ƙasa kuma ba so da yawa ake shafa ba so ɗaya ake shafa kuma babu wata siffa ta kaifiya a ce ga yadda za a yi yadda kai shafi sama abin da ake kira shafa ya isa to wannan hadisin imam tirmidhi shi da kanshi ya ruwaito shi na cewa za a shafi sama da ƙasa ɗin sannan ya sake ruwaito na cewa za a shafi ƙasa ɗin ai sama ɗin kawai to shi ne za mu karanto maka gaba ɗaya ka ji shi da kanshi abin da ya faɗi ya ce babu ma ja a filmasihi alal khuffaini a'lahu wa asfalihi ya ce babin da ke bayanin akan hadisan da suka zo game da shafa akan hufi saman shi da ƙasan shi حدثنا أبو العالية الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد الرجاء بن حيوى عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله wani sakatare na mugira shine ya ruwaito wannan hadisi to matsala ta farko kenan aka ce an katibul mugira daga wani sakatare na mugira mai mishi rubuce rubuce kaga ba faɗi sunan shi ba al ibham kenan ya ce mugiratu dan shu'uba ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shafi sama da ƙasan huffin shi qala abu isa sai abu isa at-tirmidhi ya ce wa hadha qawlu ghairi wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana magana ce daga cikin maganganun ba ma mutum ɗaya ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum min al-fuqaha'i da malaman fiqh da suka zo bayan su wa bihi yaqulu malik imam malik ma haka ya faɗi wa shafi'i wa ishaq da imam shafi'i da imam ishaq suka ce shafa akan hurfi za a shafi sama da ƙasan shi to sai imam tirmidhi ya ce wa hadha hadithun ma'lulun amma ai wannan hadisi ne mai illa lam yusniduhu an sauri ibn yazid ghairu walid in ba walid ba babu wanda ya danganta wannan ainihin hadisi ga sauru dan yazid qala abu isa abu isa yace wa sa'altu aba zur'a na tambayi malami na mai suna abu zur'a wa muhammad ibn isma'il da muhammad dan isma'il bukhari kenan in al'amura suka rikice tirmidhi sai ya koma wurin malamin shi a makaranta fa akramaka Allah hadisi kaza ina binciken ingancin shi yace na tambaye su an hadal hadis game da wannan hadisi mai cewa a shafi sama da ƙasan hufi qala sai suka ce laisa bi sahih ba hadisi ne mai inganci ba لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور الرجاء بن حيوى قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة yace saboda an ruwaito wannan hadisi ainihin wato ta hanya wadda take mursala hanya an ruwaito shi an cire sunan shi mugira din tabi'i kawai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na kaza illar da suka kawo kenan akan ainihin wannan hadisi din dan haka wannan hadisi bai inganta ba kuma haka duk wani hadisi da zaka samu da ke cewa a shafi sama da kasan huffi a kashin gaskiya wannan hadisi bai inganta ba tafi ka je ka karanta nailul autar da kuma littafin subulus salam don haka sai tirmidhi yace babu ma ja'a fil masihi alal khuffaini zahirihima tirmidhi yace babin da ke bayani akan hadisan da suka zo game da shafa akan huffi amma saman su huffi din banda kasan su kenan sai ce haddasana ali ibn hujr qala haddasana abdurrahman ibn abi zinadi an abihi an urwa ibn zubair an al-mughira ibn shu'ba qala mughira dan shu'ba yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala al-khuffaini naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan huffi guda biyu ala zahirihima amma saman su yake shafa kaga wannan hadisi daga mughira wancan ma daga mughira to da sun inganta gaba ɗaya sai a ce to wani lokacin annabi na haɗa sama da ƙasa ya shafa wani lokacin kuma ya takaitu ga sama kawai amma tun da wancan bai inganta ba to ba za a gwara su a ce za a aiki da su gaba ɗaya ba sai a ce a aje wancan da bai inganta ba a ɗauki wannan da ya inganta ya ce sama ɗin aka ga annabi yana shafa قال أبو إيسى أبو إيسى يتي حديث المغيرة حديث حسن وانا حديث المغيرة كتاوان حديث ني وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أروة عن المغيرة يتي وانا حديث عبد الرحمن يرويتوشي دقا ما هيفنشي ما هيفنشي كما دقا أروة أروة كما دقا مغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن أروة عن المغيرة على ظاهره ما غيره يتي أما دتكين طالبان شي وانا مالمي ainihin wato shine kawai urwa shine yace malamin shi yace ala zahirihima malamin shi mughira yace annabi yana shafan bayan huffin to abin da za a ce shine sauran ɗalibai duk sun ruwaito cewa mughiratu ya karantar da su cewa ya ga annabi yamsahu alal khuffaini iya lafazin da sauran ɗalibai suka tsaya urwa shi ma ɗalibin mughira ne sai yace malamin shi yace ala zahirihima to ya an samu ƙari a tashi riwaya kenan to sai a dawo a binciki shin urwa mutumin kirki ne eh sai aka ga cewa mutumin kirki ne sai a ce to wannan ita ce kira ziyadatu siqa fa hiya maqbula za a karbi wannan riwaya kai tsaye domin bata saba wa sauran riwayoyi ba tana ƙara fassara su ne ma sauran riwayoyi sun ce an ga annabi yana shafa akan hufi wannan yazo yace a'a ni malam ya ƙara min da cewa ya ga annabi yana shafa akan hufi amma sama yake shafa kaga ƙarin bayani ne don haka sai a karba wa huwa qawlu ghairu wahidin min ahli ilmi nan ma tirmidhi yace an samu ba malami ɗaya ba daga cikin malamai sun ba da fatawa da wannan wa bihi yaqulu sufyan sauri wa ahmad yace sufyan sauri shi ma yana ba da fatawa da wannan hadisi qala muhammadun imam al-bukhari yace wa kana malik ibn anas duk sanda kaji imam tirmidhi yana magana yace qala muhammadun to yana nufin bukhari yace malik dan anas ya kasance yushiru bi abdurrahman bin abi zinad yana nuni ga cewa abdurrahman dan ziyad dan abi zinar fa da ya ruwaito wannan hadisi mutum ne mai rauni to amma malaman hadisi suka ce wannan magana da imamu malik aka ce ya faɗi ko dai ta zamba ta inganta daga imam malik ba ko kuma ya zama imam malik ya yi kuskure don an samu imam malik kuma yana yaban wannan ainihin abdurrahman dan abi zinar malami ne zamanin su daya to dan haka a takaitan takaita wannan hadisi ya inganta cewa shafa akan huffi din ana shafar ainihin sama ne to abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan shine hadisin da abu dawuda da al'imamu dara kutuni da al'imamu bayhaqi suka fitar da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ai sayyidina ali ya ce lauka na dinu bin ra'ayi da a ce da ra'ayi ake yin addini lakana asfalal lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'lahu to da saman huffi kasan huffi yafi dacewa da a shafa ba sama ba da da ka ake yin addini da a gani na ai ƙasa ɗin nan ne ke taka najasa ko to yace da ƙasa ɗin yafi dacewa a shafa ba sama ba sai yace amma wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala zahiri khuffaihi sai dai ni naga annabi na shafa saman hufin shi ne ban ga yana shafa ƙasa ba ashe wannan ya nuna addini ba da ra'ayi ake ba da da ra'ayi ake addini to da ƙasa zai fi dacewa a shafa amma tunda ba da ra'ayi ake ba da nassi ake to ba ga annabi yana shafar ƙasa ba sama ga yana shafa don haka haka za a yi to wannan ke ƙara tabbatar mana da cewa huffi din saman shi ake shafa an fahimci wannan da kyau ko to dangane da shafa akan huffi dama baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan haka to inda aka samu saɓani a kaɗan daga cikin wasu malamai shine game da shafa akan safa to safa ta kasu kashi biyu akwai safa wadda ake yi a da ta kirtani suna kiranta jorab za ka sa wannan safa ta kirtani ce zaren kirtani sannan kuma ka zo ka sanya ainihin kafaka a cikin huffi ko takalmi kaga matsayin su ɗaya da safa irin tamu kenan yanzu to sannan kuma da safa irin wannan tamu ta zamani yanzu wadda ake kiranta allafa'if ko kuma a larabcin zamani shurrab sannan sai takalmi kana saye da takalminka kwaba shoes waɗanda suka rufe ainihin kafaka sai dai kuma iyakar idan kafa suke ba su rufe ainihin dunduniyar ka ba ba kamar takalmin ruwa ba shin za ka yi shafa a kai to haka kuma takalmin da ya kai kamar takalmin ruwa ya rufe kafarka wannan dama an ɗauko magana akan hufi kaga sun yi kama don haka ba matsala akan shi to amma shafa akan safa da shafa akan takalmi cover shoes ko ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to bari dai mu sake bawa tirmidhi fagen ya ƙara ba mu hadisi tirmidhi ya ce babu ma ja a fil masihi alal jawrabaini wannan alaini babin da ke bayani akan hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da shafa akan aljawrabaini safa da kuma wannan alaini da kuma takalma قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل آه شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال wannan fana daga cikin dalilan da yasa shi'a suka kiyarda da hadisan shafa akan hufi saboda hadisan shafa akan hufi da yawa mughiratu ne ya ruwaito su to su kuma kun ji kasafin dama da suka yi mughiratu mun yi bayani makonnin da suka gabata to amma abin da ake so ka fahimta shine kowace magana da wanda ya dace ya yi ta da wanda ya dace ya ruwaice ta idan ka lura da irin hadisan da aisha take ruwaitowa za ka ga mafi yawancin hadisan harkokin annabi na cikin gida aisha ta fi ruwaito su to shi kuma wannan mugiratu da ya musulunta sai mai da kanshi ya zama kamar shine boyi boyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala da abin da ya shafi shimfiɗa da duk kula da harkokin annabi sallallahu alaihi wasallama mugiratu yake yi a zaman gida ko a halin tafiya to shi yasa kaga ya fi ruwaito hadisai game da ainihin shafa akan hufi fiye da sauran sahabbai saboda me in annabi ya zo alwala mugiratu yake zuba mishi ruwa har ma wani lokaci ya ce wani lokaci na sunkuya zan kwance wa annabi huffin shi zan cire mishi wannan huffi sai annabi ya ce ka bar su ai na sanya su ina da tsarki da annabi ya zo sai ya shafa a kansu mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi ne sahihi al-imamu abu dauda ya ruwaito shi to mughiratu dan shu'ba qala yace tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa masaha alal jawrabaini annabi yayi alwala kuma yayi shafa akan safa wannan alaini da kuma takalman shi guda biyu qala abu isa abu isa yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan ainihin hadisi hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne mai inganci babu wata kura game da ainihin ingancin wannan hadisi duk wasu da suka yi nuni akan cewa akwai matsala game da wannan ainihin hadisi kamar yadda Abu Dawuda aka samu ya ce ai Abdurrahman dan Mahadi ne kawai ya ruwaito wannan hadisi kuma sauran ɗaliban ainihin a Mughiratu dan Shu'ba su basu ainihin wato faɗi shafa akan ainihin huffi da shafa akan safa da takalmi ba sai aka ce a'a shafa akan huffi daban wannan an samu wasu ɗalibai Mughiratu ya karantar da su Mughiratu kuma ya karantar da wasu ɗalibai shafa akan safa da kuma takalmi wannan kuma daban don haka wancan bai tura wannan wannan bai tura wancan kowanne ya inganta wannan magana ita ce daidai mun fahimci wannan da kyau ko shi kanshi Ahmad Shakir gashi anan shafi na 167 na wannan sharhi nashi na sunan Tirmidhi di ya ainihin tattauna matsalar to don haka sai shi Imam Tirmidhi ya ce wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahlil ilmi wannan ita ce maganar malamai da yawa daga cikin masu ilimi wa bihi yaqulu Sufyan sauri الإمام سفيان الثوري هكا يفدي وابن المبارك دا عبد الله دا مبارك والشافعي دا الإمام الشافعي وأحمد دا الإمام أحمد وإسحاق دا إسحاق قالوا دكا ودنا معلمي سكتشي يمسه على الجور بيني mai alwala zai yi shafa a kan safar shi guda biyu wa in lam takun na alaini ko da ba a matsayin takalma take ba ai kaga gwaru gwaru ake maka safa ko ba za ka ɗauke ta a matsayin takalmi kana yawo da ita kaɗai ba ma'ana ko da za ka sa ta kuma ka kawo ta ka cusa ƙafa ka cikin takalmi za ka yi shafa a kai to amma sai turmizi ya ce idza kana sakhinaini idan safar ta kasance mai kauri ce a ƙarƙashin wannan magana ta turmizi safar da take share-share ba za a yi shafa a kanta ba kenan to sai shi mu'allik wanda yake ta'aliki ahmad shakir sai ya ce ishtiratu an yakuna sakhinaini laysa alaihi dalilun aslan kafa sharaɗin cewa sai safar da take da kauri ya ce wannan magana asalinta ba ta da tushe sam wa qad sabata al-mashu ala al-jawrabayn min ghairi qaidin bi wasfin muayyan yace shafa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan ainihin safa ba tare da wani kaidi da aka ayyane ba cewa sai mai kauri ko sai mai kaza fa yabqa ala al-asli fi jawazihi ala kulli jawrabayn yace dan haka kowace irin safa mai kauri ce ko mai shara-shara ce za a iya yin shafa akan ta wa qad ikhtalafu fi zalika ikhtilafan kaseera yace ko da yake malamai sun yi sabani ne yawa akan wannan matsala wa atala sharihu al kalama alaihi huna yace kuma Muhammad al-Mubarak Fori da ya sharhin wannan ainihin Tirmidhi ya tsawaita magana a cikin mujalladi na farko shafi na 100 zuwa shafi na 104 wanzur al-muhalla yace kuma ka duba littafin al-muhalla ibn hazm na ainihin ibn hazm a cikin juz'i na biyu shafi na 84 zuwa 87 wa qad sahha al-qawlu bihi an kafirin min as-sahaba yace an samu da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ainihin ba da fatawa akan cewa ana yin shafa akan safa kowace iri kala abu dauda abu dauda ya ce masaha alal jawra baini ali ibn abi talib ali dan abi talib ya yi shafa akan safa wa ibn mas'udin wa ibn mas'udin da ibn mas'udin wal bara ibn azib da kuma bara'u dan azib wa anas ibn malik da anas dan malik wa abu umama da abu umama wa sahal ibn sa'ad da sahal dan sa'ad wa amr ibn hurayth da amr dan hurayth وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ده عمر ده ابن عباس ما أرويتو cewa ainihin wannan ya inganta daga ainihin gare su game da shafa akan safa din wa mimma sahha min zalika an anas ma naqalahu ibn hazm min tariq al-dhahhak ibn makhlad an al-thawri haddathani asim al-ahwal asim al-ahwal qala ra'aytu anas ibn malik masaha ala jawrabayhi asimul ahwal ɗaya daga cikin tabi'ai ne yace na ga anas dan malik yana shafa akan safar shi guda biyu wannan ya tabbata yana nan cikin muhallata ibnu hazmi wa an hammad ibn salama daga hammad dan salma an sabit al-bunani daga sabit al-bunani wa ubaidillah ibn abi bakr ibn anas ibn malik qala kana anas ibn malik yamsahu ala al-jawrabaini wal khuffaini wal imama har wa yau sabit al-bunani da kuma ubaidillah dan abi bakar dan Anas dan Malik suka ce gaba ɗayansa Anas ya kasance yana shafa akan safar shi guda biyu yana kuma shafa akan hufi sannan kuma yana yin shafa akan rawani kaji kuma wani hukuncin ya zo shi ma ashe shafa a kaɗin nan da Allah ya ce a yi a cikin alkur'ani gaskiya ne to amma an samu annabi in yana saye da rawanin da babu hula akan shi kuma yana yin shafa akan shi a ƙarƙashin haka malamai suka ce in mace ta kawo hijabin ta ta sa wanda babu ɗan kwali a ƙasan hijabin in ta zo alwala sai ta shafa a saman hijabin ta kawai ya isar mata duk wannan yana cikin sunna kaje ka ɗauki littafin almuguni na ibnu qudama cikin mujalladi na farko zaka samu bayani akan haka insha Allah an fahimci wannan da kyau ko jama'a duk abin da ake nuna maka shine annabi ya zo da sauki ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa hadani isnadani sahihani waɗannan isnadai guda biyu dukkan su sun inganta wa naqala zaila fi nasbir raya zaila iya dauko magana a cikin littafin shi nasbir raya mujalladi na farko shafi na 77 zuwa da 8 an abdurrazzaq fi musannafihi abdurrazzaq ya faɗi a cikin almusannaf din shi yace akhbarana ma'marun an qatadata an anas bin malikin annahu kana yamsahu alal jawrabaini anas dan malik ya kasance yana yin ainihin wato shafa akan huffin shi guda biyu to sa'an nan sai a na akan jaurabai ne akan safar shi guda biyu to sa'annan malam ahmad shakir ya ci gaba da ainihin kawo hadisai da asarai waɗanda ke tabbatar da wannan matsala wannan muna karantowa ne a ƙarƙashin cewa malamai da yawa sun sharɗanta za a yi shafa akan hufi a yi safa amma in mai kauri ce ahmad shakir ya ce ai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ana shafa akan safa kowace iri don haka safarka kowace iri ce zaka iya shafa akanta cewa wai wannan safa da ake sawa yanzu akwai ta a zamanin annabi kai yaya za ka iya tabbatar da bata ya za ka iya tabbatar mana da bata kuma in bata ya nuna kenan ba za a yi shafa a kanta ba to in ba za a yi shafa a kanta ba saboda bata zamanin annabi to me yasa kake sawa ko mun fahimta sai ana yin shafa a kan safa karka wahalar da kanka yana cikin muktasar inda fiqh kai da kai baka imani da hadisi ba kai ma duk ja haɗe duk ba yan ɗariƙan bane ga sunan sun zo sun cika izala tarkacen banza da wofi kawai aje ana gayyato mutane mahaukata a zaɓe mutane da za su yi addini na gaske su zo su yi addini mutane sun zo sun cika cikin izala wasu makaryata ne kawai diddiga kaya ne na ɗariƙa sun zo suna ta kawo fitina har kana izala a kawo maka hadisi wai ka gudu ka bar masallaci ka zama ɗan ɗariƙa kai ma amma ba munafunci bane ka taho kana izala kuma kana kyaman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta jayayya da ku akan sunna to ina bambancin ku da yan ɗariƙa kenan to ka kurin yaudaran mutane duk wanda ya kafirci fa kafiri ne fa ba kabilanci ake ba abin kai ba haushe ni ba haushe kai ba fulatani ne ba fulatani kai ba nufe ni ba nufe ba kabilanci bane in kai addinin musulunci kai musulmi ne in kai kafirci kai kafiri ne fa ya kamata kowa ya fahimci wannan kar ka dauka wai tunda ka shiga izala wai ka taimaki mutane ne ma ka shiga izala dan haka sai dokar da kaso ka fita mana ina ruwan wani da kai sai ga wani yana isa yana nuna dan ma ya shigo to dan ka shigo kai din wa me akai da kai mun fahimci wannan da kyau ba ruwan musulunci da cewa wani yalla bai kaza ne musuluncin ka kawai shine kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma an ba haka ba mutane sun rabu da ɗariƙa suna son su zo su yi addinin musulunci kuma ku kun zo dudduga ƙaya ɗariƙa kun zo duk kun babbake duk sunna da aka kawo sai kun yi faɗa da ita ma'ana har yanzu kuna tabbatar da mutane lallai sai an shiga ɗariƙa to dan me mun fahimci wannan da kyau yanzu kan waɗannan matsaloli sai ka ji an ji an ce kun ji kuma wani sabon addini wai safa ma ana shafa akai wallahi mu ya fi shekara goma muna shafa akan safa tuni muke yi saboda ga waɗannan hadisai wannan littafi sunan tirmidhi ya girmi duk wani littafin fiqh da kake karanta a ƙasar nan ba dai ƙaryar da kuke kenan kuce sabon littafi ba sabon littafi ga sabon littafi an rubuta muku a nan ƙasa kuma kuna tafsiri da shi shari'ar musulunci ba ruwanta da kaza sabo ne ba daidai aka rubuta ba daidai ne to za a aiki da shi to balle wannan sunan tirmidhi ya girma duk littafin da ake karanta a ƙasar nan na ainihin fiqhu gashi ya kawo waɗannan abubuwa amma sai ka ji an zo an ce a wani sabon littafi aka samu wai saboda shi ba yi da shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine kala al-imamu tirmidhi yace wa fil babi an abi musa an samu hadisi daga abi musa akan wannan mas'ala kala abu isa abu isa tirmidhi kenan yace sami'tu salih ibn muhammadin tirmidhi kala yace naji salihu dan muhammad at-tirmidhi garin sa daya da tirmidhi kenan sami'tu aba muqatil as-samraqandi yaqulu yace naji abu muqatil as-samraqandi samraqand gari ne wanda yake ainihin a cikin ainihin kasashen turkistan din nan can inda ake yaƙe-yaƙen nan a yanzu imam al-bukhari imam al-bukhari kabarin shi yana can samarkand din a can ya rasu al-imam al-bukhari kabarin shi yana can samarkand yaqulu yace naji shi yana cewa dakhaltu ala abi hanifata fi maradihi alladhi mata bihi na shiga gurin abu hanifa abu hanifa yana rashin lafiyan shi daga wanda daga shine ya rasu rashin lafiyan ajali fada'a bima in fatawabba'a sai imamu abu hanifa yasa aka kawo mishi ruwan alwala ya alwala wa alaihi wa alaihi jawrabani yana saye da ainihin jawrabani safa famasaha alaihi ma sai ya shafa a kansu sun maƙala sa'an nan ya ce fa'altul yau shay'an lam akun af'aluhu yau na aikata wani abu wanda da ba na yi masahatu alal jawrabaini wa huma ghair muna'alaini yace na yi shafa akan safa ba takalmi ba ba komai ba amma ne shafa akan shi ma'ana imamu abu hanifa yana nuna maka ya halatta a shafa akan takalmi to takalmi to amma sai ya kasance yau ya ainihin yi shafa a kan safa ma wanda da shi yana gaba za a yi shafa a kan safa ba sai takalmi ya ce gashi yau ne shafa a kan ainihin safa wadda ba takalmi ba wanda da na yarda da haka ashe daga baya ya dawo ya ga sunna akan haka kenan mun fahimci wannan ko to wannan karshen abin da zamu iya cewa kenan daga ainihin sunan tirmidhi sai wasu hukunce hukunce kaɗan waɗanda suka rage sai gobe insha Allahu ta'ala in muka zo za mu karasa su game da abin da ya shafi shafa akan ainihin safa da huffi da takalmi in Allah ya so muka zo gobe za a karasa su bi izinin lahi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik